الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amma ba da wannan yace assalamu alaikum akarmu kallahu Allah ya taimaki zakin faida ya kara masa kwarin gwiwa yace tambaya ta akarmu kallahu ita ce menene hukuncin dan kasuwan da dan kasuwan da yana karya farashin kasuwancin shi ba wai domin jin neman abin nan din talakawa wato sayan talakawa ba sai dan ya karya yan kasuwanni waɗanda suke so su kamo shi wai haka yana karyawa ne saboda ba wai dan tausayi ba yana yi ne dan ya jawo customers yana yi dan ya jawo bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آه wannan tambayar naka ya za mu yi musan kasan abubuwan da yake na zargi wa mutane bai kamata a dinga zargin su kai tsaye ba saboda abubuwa ne da suka shafi niyya zai iya yiwa dan kasuwan nan yayi haka din dan kyakkyawan niyya ne ba wai dan abin nan bane sai su kuma yan kasuwa ka san akwai da wannan zai iya yiwa ya hakan da kyakkyawan niyya su kuma su yi zargin yana so ya karya su ne to ala ayyi halin mu bashi a yayi da kyakkyawan niyya ne da haka su ma yan kasuwa su yi kokari su yi koyi da shi su rage in kuma ba da kyakkyawan niyya yayi ba domin kamar yadda ya faɗa zargi ne zargi ne yana faɗan haka domin ya ga ya karya su to wannan kuma yayi laifi saboda ba daidai bane ya san karfin su ba ɗaya bane da haka wannan ya zama zalunci kenan amma dai muna ganin dakar ayi wannan zargin a masa kyakkyawan zato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zanubil mu'minina khairan ku yi kyakkyawan zato wa muminai yan uwanku sannan kuma yana daga cikin ka'ida husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah kyakkyawan zato wa Allah kyakkyawan zato wa bayin Allah
sai wannan yace malam shin mutum zai iya shan ruwa in hukuma suka kama shi domin suna duka sannan kuma yakan yi kwanaki a gunsu
idan hukuma suka kama shi ya zai iya sha ruwa suna hana mutum abinci ne sai dai misali idan sun yi masa dukan da ya zama na ya shiga rashin lafiya ya shiga halin da ba zai iya azumi ba to sai ya fada karkashin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra idan sun mai dukan yanda bai ba zai iya yin azumi ba ba zai iya bai da lafiya to sai Allah ya ce to in bai da lafiya ya sha ruwa bayan azumi in sun sake shi sai ya biya ko in sun daina dukan sa bayan azumi sai ya biya amma dai haka kawai dai misali hukuma sun kama ka ai na san dai hukuma da yanda suke sukan sa a kawo mutum abinci ko a gidan fursuna ma akwai abinci da haka ba za ka ce kawai dan kana hannun hukuma ba za ka yi azumi ba ba a yin haka eh amma kuma in rashin lafiya ya shiga da gaske rashin lafiyar da zai iya ana ka kai azumi to shikenan wannan kana daidai da kowane mara lafiya da alkur'ani ya faɗa faman kana minkum maridan
sai wannan ya ce salam malam Allah ya Allah ya ƙara lafiya ya ce da nisan kwana ya ce malam ni yaron mai shago ne kuma na iya aikin hannu na kan yi aikin da kaina sannan kuma mai gidana ne yake karban kuɗin shi in an kawo kuɗin shi zai iya taɓa shi ya ɗan yi amfani da shi shi yaron kenan ko ba da sanin sa ba zai iya amfani da kuɗin kuɗin na nashi ne ko na mai gidan shi ya iya aikin da amma mai gidan ne yake sashi ya aiki a to ai ba nashi bane ba zai taɓa ba ba zai taɓa ba mai gidan da yake ba shi yana biyan sa haƙƙinsa idan mai gidan yana biyan ka haƙƙin ka bayan haƙƙin da yake biyan ka kuma ka zo ka ɗauki wani abin sa ka yi amfani da shi ai ba daidai bane ya sa ka kana aiki aikin da ka iya din kai kake yin aikin yana biyan ka ladan iya aikin ka ba kuma hikima kawai ka zo ka ɗauki abin sa kuma wanda ya kawo bayan haƙƙin ka da ya biya ka sai ka ɗauki wani abu a ciki ba da izinin sa ba ba da yardar sa ba ka ci haramu wannan magana ta gaskiya kenan sai wannan ya ce akan kallawa shin zan iya ba da aron kuɗi domin a sayi giya wato makwabcin shi ne yana sai da giya to shi kuma wani lokacin kuɗi yana kasa mishi shin zai iya ranta mishi aron kuɗi ya sayar da kayan shi wani tambayan ma wani tambayan ma na na akwai wanda mai gidan da baya biyan yaran ba sa kyautata masa ko ba sa biyan sa kyautatawa daban rashin biya daban akwai wanda mai gidan baya biyansa e to wannan wannan to wannan bina'i ga abin da yake akwai shine shi idan ya san mai gida ne yana sa yaransa aiki ya je ya samo aiki ya sa yaron ya yi aikin kuma ya ƙi biya shi to sai zamana kuma kuɗin suna bi ta yaron idan ya san gwargwadon haƙƙinsa gwargwadon haƙƙinsa da zai cire ba zai yi ragi ba ba zai yi ƙari ba ba zai yi cuta ba zai iya cirewa sai cire iya haƙƙinsa amma in yana biyansa ko da biyan shi bai mai yanda yake so ba ne to ba zai ƙara ba saboda dama already sun yi sharaɗi sun yi sharaɗi kaza zan biya ka sai ya zo kuma shi a ransa wannan biyan bai mai ba to ba zai ƙara ba amma baya biyan sa kwata kwata nan kuma zai iya tsakura iya daidai haƙƙinsa iya daidai abin da ya san haƙƙinsa ne bina'i kamar yanda jiya muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Hindu matan Abu Sufyan tace Abu Sufyan yana da koro baya bata kuɗin cefane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ki dinga tsakura amma daidai iya yanda zai yi miki karki zalunci akai to kaga bina'i ga wannan zai iya in har baya biyan sa ne to wannan Allah ya taimake mu sai maganan mai aron kuɗi ya sayar da aran kuɗi wannan tambayar ma bai kamata ya tambaya ba ai bi- ya za ka yi kama da aran kuɗi a sayi giya daidai yake da ka sayi giya kawai ka ce kai dai kana kasuwancin giya watakila watakila kawai daidai yake da ka bayar amma an ba haka ba ya za ka yi kama da kuɗi a sayarin giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wanda ya aikata wata sunna ya nuna aiki wani aiki mai kyau ya shirya ya ce ga wannan aikin mutane yayi kuma ya koya wa mutane mutane suke kwaikwayo da shi suna yi manzo Allah ya ce yana da ladan yin sa yana da ladan wanda ya aiki da shi sannan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya samar da wata mummunan sunna wani mummunan hali a cikin musulunci to falahu e fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha akan sa akwai laifin sa na samar da wannan mummunan aikin akan sa akwai laifin wanda ya koyi da shi yayi mummunan wannan aikin sannan an ce addinin musulunci manzo Allah ya ce addallu alal khairi ka fa'ilihi wanda ya nuna a yi alkhairi kamar daidai yake da wanda ya aikata alkhairi to mafhumul mukhalafa fa wanda ya nuna a yi sharri daidai yake da wanda ya aikata sharri wanda ya sayar da giya yana da zunubi wanda ya ba da kuɗi aka sayi giya in ya sani yana da zunubi wannan haka yake
akar makalla sai wannan ya ce assalamu malam ina da tambaya dan Allah abinda izala suke jingina wa yan dariƙa na cewa wai suna son shehu fiye da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama menene gaskiyar wannan lamarin mu dai muna da makaranta kuma na yan dariƙa ne amma ana koya mana son manzala ne fiye da komai da komai amma me gaskiyar wannan lamari a wasu gurare
a wai muna son shehu fiye da yadda muke son shugaba shi ba in ya faɗa yana ji zuciyarsa tana ce mai ƙarya yake yi yana in ya faɗa ma yana ji zuciyarsa tana ƙaryata shi a san shugaba ne duk a haka ne bari ku ji bambanci kai misali kai da baka san shehunka a lokaci ɗaya al-imamu al-busiri yazo yake faɗa a cikin alburdarsa yake cewa wato maganan nan da yake yi cewan ya kaira me ya akramar rusuli mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadithil amimi al-imam al-busiri yace ya mafi alkhairin annabawa bani da wanda zan fake da shi annabi in ba kai ba a ranar tashin kiyama lokacin da bala'i ya gama ko ina yace walai yadika rasulullahi jahuka bi idal karim ta Allah bismi muntaqimi annabi alfarmaka ba za ta gaza jawo ni ba lokacin da Allah ya bayyana da sifan almuntaqimu yace to ina cikin alfarmanka sai suka fito suka ce kai shirka ka kai annabi matsayin Allah ka kai shi kaza ka kai shi kaza suka kafurta shi da muka ce to malama dalla masu yakan shirka a gefe daya sai aka rawaito wato a ibnu taymiya shi kuma gashi sun rubuta suna waƙe shi suna cewa ibnu taymiya wato ba su da wani aiki da suka tanada a lahira wanda za su je wa Allah da shi in ba ibnu taymiya ba cewan me wa aj'aluhu li fil ma'adi zakhiratan afuzu biha fil hashri min khatibihi alwabi ibnu taymiya shi na tanada zan mai da shi guzuri na ranar lahira da ibnu taymiya zan tsira a ranar lahira daga bala'insa mu mun ce annabi za mu tsira da shi kuka ce mushrikai ku kuma kuka ce ibnu taymiya za ku tsira da shi wa yake fifita shayin sa kan annabi wa yake fifita shayin sa kan annabi sannan fifita shayin mu ne akan annabi annabi ne mu za ku gaya mana annabin da muka yadda cewa baya zunubi mu annabin mu baya laifi iyayen annabin mu yan aljanna ne haka ne wannan yaqinan insha Allah annabin mu baya laifi iyayen annabin mu yan aljanna ne annabin mu ba mutum bane irin ka mutum ne amma ba irin ka ba amma kai a lokaci daya annabin ka iyayensa suna wuta annabin ka yana laifi annabin ka kana kallon sa mutum ne kaman kowa kana kallon sa bai da albarka ni kuma ina kallon annabi shine asulul barakati albarka ma tana neman albarkansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka kuma a wannan shine kai kake ja yana fifita shehina kai dai dama dai kuma musamman dama kowa ya riga ya shaida yanzu shi yanzu kana tafiya dan Allah kana tafiya sai ka ji an ce kai makiyin annabi zaka juyo ka san ba da kai ake yi ba amma wallahi kaga wani ba wayi biye da ta makiyin annabi sai kaga ya ka kuma ka rubuta gwada rubuta ka gani sai ya juya yanzu kana sawa a facebook ka rubuta kawai ka ce Allah ya tsine wa makiyin annabi kawai ka rubuta da Allah akwai laifi a cikin wannan maganan ai makiyin annabi tsinanne ne kana saukan dai ba wai zai maka comment sai ka ji ya ce kai dai dan bid'a ne kai ma Allah ya tsine maka a kaga ya yadda shi ma makiyin annabi ne sannan wai na wani ne suna programs a irin TikTok wasu daga cikin mutanen mu suna program sai ya ce ya rubuta ya ce a wannan program din namu yau ba za mu ɗauko makiyin annabi ko mutum ɗaya ba can kawai sai wani bawa biye mistakenly sai aka ɗauko shi ya ce ka ce ba ka ɗauko makiyin annabi ba kuma gashi ka ɗauko ni to kaga kaga kaga an samu matsala an samu matsala da haka mu kullu abin da muke gwada musu ai wato yadda maulan mu shubran yake faɗa ne fa asartu hubbal mustafa duna gairi walau umma kulsumin walau kana maryama na zabi san manzon Allah duna gairi na aje duk wani wanda ba annabi ba walau umma kulsumin ko da ƴata umma kulsumu ne ba na son ta irin yanda nake son annabi walau kana maryama ko da ƴata maryamu ne ba na son ta irin yanda nake son annabi sallallahu alaihi wasallam kai sai yake ga ma yake ce ma atani hawa qabla an a'rifal hawa san annabi ya riske ɗauke ni tun kafin na san meye soyayya ban san meye soyayyan uwa da uba ba sai da na fara san annabi ban san meye soyayyan mata na da ƴaƴana ba sai da na fara san annabi yace suritu bidila nishtiyaqi ahmada kowa da irin abin da Allah yake rina shi da irin abin da Allah yake kona shi shobran yace ni kuma da wutar san annabi aka kona da na kone kurmus eh yace sai ma yace fa zuhimtu fi hadha zamani wa innani la fi ghairatin mimman yarumu muhammada wannan zamanin sai naga kawai mutane wai kowa ma ya tashi yanzu yayin san annabi yake busiri yace yana san annabi alfazazi yana san annabi wana ma yana san annabi awul fatima ni ma ina san annabi duka dai misali sai shehu ibrahim yace sai in ji ni ina kishi in naga kana san annabi sai in ji ina ma annabi nawa ne ni ni kadai ya ce wa innani lafi ghiratin mimman yarumu muhammada in naga kana son annabi sai in ji kishi ya kama ni kamar yadda mace in tana son mijinta ba kishi take yi ba ba ta son a ce wani ya aure mata mijinta to aka je bura ce haka nake son annabi sai in ji ina kishi ya ce sai dai aka zo aka yi tsira kowa yana son annabi wannan yayi nan wannan yayi nan sai ce walakin da ni jallaitu qabla sibaqihim wa qad niltu tabriz al-qurun li ahmada za a yi tsiran san annabi kowa ya tsaya ana tsiran shubra ya ce jallaitu qabla sibaqihim kafin a fara tsiran ni har na isa gurin annabi wa qad niltu tabriz al-qurun li ahmada da ka annabi ai kai yanzu akwai magana da sai da galaba ya sa annabi in nazo nace ka yadda kana son annabi to annabi yana laifi ko bai laifi za ga yi shiru in ka samu mai dan hankali hankali ne a cikin su sai ce ma yana laifi a abin da ba wayi ba in wayi ne kuma baya laifi gaji annabi motsin manzo Allah ka ci ai motsin annabi ba wani motsin da annabi zai yi wanda ba da izinin Allah yake yin sa ba mu a wajen ba annabi baya laifi la sagiratan wala kabiratan ko fi kabiratin wala sagiratin ko karami ko babba annabi baya yi to da aka sallallahu alaihi wasallam ai uhibbuka hatta hina fil qabri udfan shi ma wanda yake fadan wannan muna mai addu'an Allah Allah ya sa ya so annabi
Allah sai tambaya ta karshe wanda ce malam da Allah ina son karin bayani game da amsar da ka bayar jiya dangane da sallan magriba raka'a idan mutum ya samu raka'a daya so yace da yana son bayani ne akan me me sallah raka'a hudu ya zai yi karatun a bayyane ne ko a boye in ya samu raka'a daya me sallah raka'a hudu kaman ai sallan isha'i a idan ka samu sallan isha'i kamar yadda muka faɗa jiya ka samu raka'a biyu raka'a nawa ne suka wuce ka raka'a biyu dukkan su a bayyane to in ka tashi zaka biya karka ce wai wanda ka riski liman da su su ne raka'a ka na farko karka yi haka su ne raka'a ka na ƙarshe raka'an da aka shige maka su zaka biya wasu raka'a ka rasa ka rasa masu karatu a bayyane fatiha da sura su zaka biya shine zaka ga isha'in ka ya fita maka cip cip ka samu biyu a bayyane biyu a boye amma in ka ce na liman su ne zaka yi mai da su na farko to ai na liman zallan fatiha yi ka ga ma'ana isha'in ka duka fatiha ka karanta babu sura a ciki haka ne sannan kuma idan ka samu raka'a ɗaya yadda ake biyan isha'i idan ka samu raka'a ɗaya to kaga kana da raka'a uku da zaka biya kenan na farko zaka tashi sai ka bi sai ka yi raka'a ɗaya a bayyane fatiha da sura ka yi ta a bayyane in ka yi ta a bayyane sai ka zauna sai ka yi tahiya in ka yi tahiya sai ka ƙara tashi sai ka ƙara yin fatiha da sura a bayyane sannan sai ka ƙara tashi sai kuma ka yi raka'a ɗaya a ɓoye fatiha zalla sai ka zauna ka yi tahiya ka sallame haka ake yi in magariba ne ma haka za ka yi in ka zo ka samu raka'a ɗaya ta ƙarshe za ka biya biyu to in ka tashi sai ka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna ka yi tahiya sai ka ƙara tashi ka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama shine ka biya sallar ka daidai haka za a biya sabanin yanda ake kawo mutane ta shuwishi waka ga mutum ya ce abinda na samu liman sune raka'a na na farko sune raka'an ka na ƙarshe ya za liman zai yi fatiha a ɓoye kai ma kuma ka zo ka ƙara yin fatiha a ɓoye duk da dai kamar yadda muke faɗa wasu malamai akwai waɗanda fuhul ne na malamai suna ganin haka amma dai mu dai ga mazhaban mu muna tafiya da manya-manyan malaman mu su imamu malik da sauransu ko da bayan tahiyya misali mutum ya bana ya tahiyya yana da damar da ɗin ramawa zai kina yayi abu a bayyane ko da ya zauna kamar yaya kamar misali ba ya samu raka'an farko ba ya samu raka'a ɗaya ya biyu wanda ake bayyana ya rigaye shi to da ya zo ya kawo ɗaya a bayyane sa'an ya zo na sai ya tahiya to bayan ya tahiyan ka ce zai ƙara yin wato raka ɗin da ya rage a bayyane wato koda bayan tahiya za ka yin wani raka a bayyane eh sosai mana to ai biyu ka rasa ku fahimci nan biyu kayan isha'i ne ka rasa uku da ka rasa uku ka rasa biyu wanda suke fili ɗaya wanda yake ɓoye ba haka bane ba to idan ka tashi sai ka lura wanne ne a farko biyu wanda suke bayyane ne a farko ko biyu wanda suke ɓoye ne a ƙarshe wanda suke bayyane su ne a farko to su zaka fara yi ka fahimta sai ka tsaya a bayyane sai kai tahiya zaman tahiyar da ka rasa ka gane na raka'a biyu sai ka tashi shikenan sai ka ƙara yin ɗaya a bayyane sai kar ka zauna sai ka tashi kuma ka ƙara yin ɗaya a ɓoye ya sirri to dama in kai wannan ɗaya ya sirrin ka cika raka ka cika sallan ka raka nawa hudu daga kuma hudu sai me sai sallama to kuma ai bayan sallama a tsaye dole zaka zauna sai kai tahiya ka gane to haka ne abin yake
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبنجد تبارك وتعالى يتي الشار الحرام بالشار الحرام والحرمات قساس فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين yau za mu tashi a aya ta ɗari da casa'in da hudu cikin suratul baqara jiya mun yi bayani akan yadda ubangiji tabaraka ta'ala yake mana zance akan ayoyin jihadi da dalilin da yasa aka ce wa musulmai su fara yin jihadi saboda mai musulmai an zalunce su ne da aka zalunce su kullum ana ta bin su ana kashewa ana ta bin su ana kwace dukiyoyin su ana koran su a garin su abin da yayi yawa kuma bayan sun dan yi yawa ba su kai kafiran yawa ba a lokacin amma tare da haka sai Allah ya ce musu udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulmu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi izini kuma yanzu ku dauki makami ku yaki waɗanda suke yakan ku ku kara kanku domin kuma Allah tabaraka wa ta'ala lalle zai taimake ku to anan bayan an gama wannan Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ayar a wajen malamai tana da fassara biyu fassaranta na farko shine idan ka duba ayoyin jihadi da aka gabatar a sama ayoyin jihadin nan to ai akwai watanni masu alfarma watanni masu alfarma din nan ba a yaƙi a cikinsu to kafirai sai suka zo suka tambayi manzo Allah su mushrikan maka sai suka ce manzo Allah annabi kana yaƙi a cikin watanni mai alfarma manzo Allah sai ya ce ba na yaƙi a cikin watanni masu alfarma sai suka ce to idan ko baka yaki a cikin watanni masu alfarma mun samu gaba da yanzu zamu je mu yaƙe shi to sai Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asharul harami bisharil harami idan sun keta alfarman asharul harami wata mai alfarma suka yaƙe ku a ciki to bisharil harami kuma ku yaƙe su a cikin wannan wata mai alfarma din wal hurumatu duk wata alfarma da suka keta sun san ba a keta ta suka keta dan su zalunce ku kisasun ku yi kisasi kuma ku rama a ciki faman itada alaikum duk wanda ya muku wani aikin ta'addanci fatadu alaihi shi ma ku yi masa ku rama daidai da abin da ya muku wattaqullaha amma bi misli ma tada alaikum da irin gwargwadon abin da ya muku wattaqullaha amma in kun zo ramawa ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani lallai anna Allah ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron sa kun ga yana daga cikin adalcin musulunci hatta in ka yaki mutum Allah sai ya maka woni cewan karama daidai da abinda aka yi maka akwai ayat da take cewa wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in an azabtar da ku kurama daidai da azabtar wanda aka yi muku dalilin saukanta lokacin da aka kashe wa manzo Allah sahabbai 70 aka bujiro wa manzon Allah gashi an cire al'auran wannan an cire kunnan wannan an yanke hannun wannan an wasa bansa musula manzon Allah sai ya kama hawaye sai ya ce sahabi 70 da aka kashe min din nan ni kuma sai na kashe duk sahabi dai sai na kashe kafiri 70 a madadin sa sai Allah ya ce fa ina qabtum fa qabu bi misli ma qultum bi ya za ka kashe 70 kace sai ka kashe 70 so 70 in an maka karama daidai da yadda aka yi maka to shine a nan ayan Allah yake cewa fa mani itadi alaikum duk wanda ya ketare muku iyaka fata du alaihi kar ku kama hannu kurama amma fa bi misli ma atade alaikum gwargwadon irin yadda shi ma yayi muku sannan kun zo wajen ramawan wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala ku sani annallaha ma'al muttaqina haqiqa Allah yana tare da masu tsoron sa wannan aya ne idan ka duba na masu yaki in kuma fa ka dauki fassara na biyu yadda malamai suka tafi a shekara ta shida bayan bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo sahabbansa za su je umara umara farko da manzo Allah zai kenan bayan hijira a nan sulhu daidiya kafaran maka sai suka tara annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana shi ya shiga da suka hana shi ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne har sahabbai suka yi ta bacin rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dama laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya ko bil haqqi latadkhulanna al masjid al haram insha Allah aminina mu'alliqina ru'usakum wa mu'assirina wa muqassirina la takhafun to wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mai za su shiga ɗakin za su je su yi umara sahabbai suka yi ta jin daɗi shekara shida ba su je garin su maka ba sai da suka zo kafaran maka sai suka hana su shiga sahabbai manzo Allah ya ce Allah ya ce mu juya sai bacin rai bacin rai suka yi ta manzo Allah ya ce yanzu ni in umarce ku ku ki ku bi umarni na har sai da matarsa sai da tuna ummu salama radiyallahu anha tana zaune ta ce ya rasulullahi suna son ka abinda za a yi kawai ka je ka yi aski ka yanka hadayanka in ka yanka hadayanka ka yi aski suna ganin kai su ma za su manzo Allah kuwa sai ya kyale su bai ce kowa komai bai kira wanzamin sa aka yi masa aski ya yanka hadaya yana yanka ko da sabai sai su ma suka yi aski suka yi koyi da annabi amma dai an hana su shiga ɗakin Allah to wannan abin da aka yi suka juya suka tafi abul hudaybiya kenan shekara mai dawowa sai suka zo za su shiga umara shi ake kiran shi umratul qada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo umratul qada bayan manzo Allah ya zo to shine anan aka saukar mai da ash-shahrul harami wancan wata mai alfarma da suka hana ku shiga za mu rama muku bisharil harami da wannan wata mai alfarman yanzu kuma za ku shiga ku yi umara wal hurumatu qisas abinda da suka alfarman ku da suka keta yanzu za ku yi qisasi za ku shiga ku kara alfarman Allah famani tadi alaikum amma in kun shiga kar ku tsaya haka wanda kuka ga yayi muku ta'addanci fatadu alaihi ku rama daidai da yanda ya muku wattaqullaha amma ku ji tsoron Allah wajen ramawan walamu annallaha ma'al muttaqin ku sani ubangiji yana tare da masu tsoronta masu tsoronsa sayyidina ikrima daga ibnu abbas da kuma ad-dahab da siddi da qatada da sauran malamai dai suka ce lamma sarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi sanati 60 lokacin da manzo Allah ya je zai yi umara a shekara ta shida wa habasahul mushrikuna mushrikai suka tsara annabi an dukuli suka hana shi shiga gari mai tsarki wal usuli ila al baiti suka hana manzo Allah ya je dakin Kaaba wa sadduhu biman ma'ahu min al muslimin suka tara manzo Allah suka hana shi shiga tare da wanda yake tare da su daga cikin musulmai fi zulqa'da a cikin zulqaida wa huwa sharun haram kuma wannan wata ne mai alfarma hatta qadahum ala dukuli dole har sai da Allah wata shekara sai Allah ya maimaita wa manzon Allah ya zo yi umratul qada'i kenan fa da kala fi sanatil atiya wata shekara manzon Allah sai zo ya shiga huwa wa man kana minal muslimin tare da shi da dukkan sauran musulmai gaba daya sai Allah ya saukar mai da wannan aya asharul harami asharul haram bisharil harami wal hurumatu qisas sannan Allah tabaraka ta'ala yace wa anfiqu ku ciyar fi sabilillahi saboda ɗaukaka kalmar Allah ku ba da dukiyoyinku da rayukanku don a yi jihadi da su Allah tabaraka ta'ala yace ku ciyar da dukiyoyinku sai sa Allah yake ga wa sahabban annabi inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya saya rayukan sahabbai da dukiyoyinsu to Allah yace ku ba da dukiyanku fi sabilillahi dan daukaka kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku cikin halaka fa amma wa asinu ku kyautata duk aikin ku da kuke yi na maqamul ihsani inna Allah yuhibbul musinina Allah yana son mu'minan da suka je maqamul ihsani al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi har zuwa kan Huzaifa cewan Allah da Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar dan ɗaukaka kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku a halaka qala yace nazalat fin nafaqati ta sauka ne wajen ciyarwa to akwai lokacin da ana zaune a yakin Constantinople bayan sahabban manzo Allah sun je da sauran wasu suna yaki sai da rundunar mutanen Rum sojojin Rum Italy kenan suka fito za su taru wasu cikin sabon annabi bayan sun kalle su kawai wani daga cikin musulmai sai ya yi tsalle kawai ya ɗauki takobinsa sai ya kutsa cikin su dala ko ruwa ɗin na karan sallah sai bayan sun yi haka sai ya zama da kawai ya kutsa cikin su da makami yana taron arna sahabbai suna kallonsa da wasu mutane sai suka ce la ilaha illallah qad alqa bi aydihi ila taruka ya jefa kansa cikin halaka to akwai sahabin annabi sayyidina abu ayyub a gurin sai ya ce musu nahnu alamu bi hadhihi al-aya yace mu muka fi ku sanin wannan aya inna ma nazalat fina domin ayan ta sauka ne akan mu Musa babban annabi yace sahibna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mun suhubanci manzon Allah wa shahidna ma'awul mashahida muka halarci guraren yaƙi tare da annabi wa nasarnahu muka taimake shi falamma fashal islamu lokacin da musulunci ya yadu wa zahara ya bayyana ijtama'ana ma'ashiral ansari najiya mu mutanen lansaru sai muka taru muna ganawa a tsakaninmu faƙulna sai muka ce kad akramana Allahu bi suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam to fa Allah ya karrama mu ya mutunta mu ta yanda muka suhubanci annabi wa nasarahu wa nasrihi kuma Allah ya taimake mu muka taimaki annabi hatta fashal islamu har musulunci ya yadu wa kafura ahluhu mutanen musulmai suka yi yawa wa kunna qad asarnahu alal ahlina har sai da muka kai mun zabi musulunci akan iyalanmu wal abwala da dukiyoyinmu wal aulada da 'ya'yanmu yace wa qad wada'atil harbu awzaraha to yanzu yaki ya riga ya kare fa nahnu narji'u ila ahlina ya kamata mu koma wajen iyalanmu wa auladina da 'ya'yanmu fa nuqima fihi ma mu zauna a cikin su fana zalafi na sai Allah ya saukar da wannan ayan wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar da dukiyanku da abin da kuke da shi wajen ɗaukaka kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku cikin halaka ku ce za ku koma wajen ƴaƴanku da dukiyoyinku yace fa kanati tahaluka abin da ake nufi da halaka fil iqamati fil ahli mu bar jihadi mu koma mu je mu zauna cikin ƴaƴanmu wal mali mu zauna cikin dukiyanmu wa tarkil jihadi mu bar jihadi to mun jefa kanmu a halaka kenan akwai kuma irin su sai na Hamad bin Salma sun karbo daga Dawud daga An Shabi da Dahak daga Ibn Abi daga Ibn Abi Jubair yake cewa kanatil ansaru yatasaddaquna da mutanen Madina suna yin sadaka wa yunfiquna min amwalihim suna ciyar da dukiyoyinsu fa asabatuhum sana sai zama na fari ya zo ya kama su fa amsaku anin nafaqati sai suka bar ciyar da dukiyar da suke ciyarwa fi sabilillahi dan daukaka kalmar Allah fa nazalat sai Allah ya saukar da wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku a cikin wato bala'i ku dinga ciyar da dukiya sayyidina al-hasan al-basri shi kuma yace ma'anan wala tulqu bi aydikum ila taluka qala yace huwal bukul shine ruwa rowa shine karka dinga rowa kana jefa kanka cikin musiba ka san shi daga lokacin da kai haka ko a wajen bayarwa da karba zaka gane wa Allah tabaraka wataala yake ninka arzikin sa saboda in kai haka ka san baka taba bayarwa a haka ninka yana haka bai ko ka taba bayar da dukiya sai kai haka sai dai kaga kai haka wanda shi kuma zai karba zaka ga hannunsa yayi haka zaka ga kai mai bayarwa hannunka a sama ne karba hannunsa a ƙasa haka ne ko to don haka ciyarwa yana da matukar amfani kuma ba a san mutum ya zama mai ruwa an ce akwai asari da wasu ma suna cewa hadisin manzo Allah ne ana cewa al-baqilu aduwullahi walau kana aliman shi marowaci abokin gaban Allah ne ko da masani ne sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ruwa wata rana manzo Allah yana zaune sai wani ya zo ya ce manzo Allah nabi ina son ayi min kaza ayi min kaza shikenan sai manzo Allah ya shiru sai annabi bai da shi to amma annabi a ka'idar sa baya cewa babu annabi sai ya ce imta alayya je ka ci bashi zan biya sai je ya ci bashi sai na Umar yana gurin sai ya kalli manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi ma kallafaka Allah ma la tudik Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba fa sai aka ga annabi ya ka ya bata rai ya sunkuyar da kai sayyidina bilal da ya lura sai kalli manzo Allah sai ce annabi an fiq wa la takhsha min dil arshi iqlala ya rasulullahi ka ciyar karka ji tsoron talauci daga Allah sai aka ga annabi ya dago yana murmushi yana cewa bi hadha umirtu bi hadha umirtu da haka aka umarce ni in yi ta bayarwa shi ko babu sai ya bayar in akwai ma sai ya bayar an je yaki an dawo manzo Allah yayi sallah yana sallah yana cewa assalamu alaikum sahabbai sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin sauri ko takalmi bai saba ya shiga cikin gida yana shiga cikin gida sai aka ce bayan ya fito ya rasulullahi wannan wani abu ne yace na tuna akwai wani tibir niƙaƙƙen garin zinari da ya rage a cikin gidana bayan an kawo na gama sadaka na mun ce ban sadakar da shi ba shine bana son ya zauna min a cikin gida na fito da shi na rabar da shi haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam haka yaje ya kwanta an kawo ganima da ya kwanta akwai wasu silalla na zinari guda biyu sai sa su a kasan fulo akan washe gari za a ba wani to sai aka mance da su suna kasan fulan da manzo Allah ya dawo ya ƙara kwanciya in ya kwanta annabi sai ya kasa bacci ya juya nan ya tashi ya juya ya kasa bacci ya rasa me nana Aisha ta ce ya Rasulullahi lafiya ya ce can da ya gyara fulo yana dagawa haka kawai sai ya ga wannan silallan sai ya ce ashe ga sunan shogu sun hana da bacci ya ce ku fita da su to waye zai iya zama irin annabi yanzu a cikin mu yanzu kaga mu kwanciyar hankalin mu ma shine ka ji ka aljiwon ka dimus mus account din ka daren to baccin ka zai fi nutsuwa ta nan ba za ka gane annabi ba irin ka bane wannan magana ce ta gaskiya ko ni wallahi tallahi wannan na ji ne wani irin yanayi ba kudin nan zai ka ji gaba ɗaya duniyar ta maka wani iri amma ka dan ji ka a dan kwai kuma ya ka ji ka samu sararawa haka rayuwa take to sun isa sun isa su bi wannan masu dawon suna su bi wannan tsarin annabin sa je maka kwaram ofishin gwamnatoci kullum suna ofishin gwamna da wani da wani da ofishin minista ajanda gane annabi yayi gabar sun yi yamma kenan tun daga nan tun daga nan za ka gane annabi yayi gabar sun yi yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai dauki duniya a bakin kowa ba yana cewa wato da duniya ta kai fukafukin sauro kima a gurin Allah manzo Allah ya ce da Allah bai ba kafiri ruwa ba to ka gani ba a san mutum ya zaman to bakili kai ta bayarwa kamar yadda muka karanta ranar manzo Allah ya ce Allah yana da mala'iku guda biyu aikin su shine kullun sai sun sako daya aikin sa shine kullun addu'a yake Allahumma adi munfiqan khalafan Allah ka ba mai ciyar da dukiyarsa ninkin baninki Allah ka yi ta ninka mai addu'an mala'ikan aikin sa kenan bai da wani aiki sai wannan daya kuma Allahumma adi mumsikan talafan duk mai riƙewa Allah ka jefa mai asara a ciki duk mai riƙewa Allah ka jefa mai asara a ciki da aka yi ta yin kyauta an ce wai a sun ilan nasi tasta'bid qulubahumu fadala masta'bada al-insana ihsanu a sun ilan nasi ga dinga kyautata wa mutane tasta'bid qulubahumu zaka bautar da zakatansu akan soyayyanka zaka ji suna son ka domin me fadala masta'bada al-insana ihsanu so da yawa zaka ga kyautatawa yakan bautar da dan adam ya zama na dan adam yana son ka to shine ma'anan al-bukhari sannan wala tulqu bi aydikum ila taluka wani kuma yace kaman ibnu bashir ibnu bashir yake cewa ma'anan kar ku jefa kanku a halaka an yi zinibar rajuluz zamba mutum sai yi zinibi fa yaqulu sai fa yaqulu sai yace la yughfaru li Allah ba zai gafarta mun ba kai laifi ka ce Allah ba zai gafarta maka ba wannan ba karamin abu bane to shine yake cewa wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ka jefa kanka a wannan halaka kai laifi sai ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta maka ba afwan ina son zan shigar da wata gaba a nan gaban da baban malaji sani shekaran jiya yake faɗa cewa aiwa iyaye mata nasiha masu zuwa kullun yara ko kaza ko mutum zai yi abu in ban yi kaza ba Allah ya tsine min misali ya zambilla ko kuma iyaye in kayi Allah ya tsine maka Allah ya kaza ba kyau tsinuwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya hana yawan mutum ya dinga tsine ko abun hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku dinga tsinewa abun hawan yana rashin albarka ko mashin kake da shi ko mota an kana yawan tsine mata inda ya tayi shekara ɗaya bata ɓaci ba sai ta ɓaci ma a wata biyu saboda tsinuwanka ya bi ta annabi ya hana tsinewa abun hawa haramun ne sai na rasulullahi ya hana ballantana kuma yara ballantana kai ma haka kawai kai in nayi kaza Allah ya tsine mu kuma yaka zo kai ya zan billahi babu kyau akwai wata mata wani abokinmu ana ce masa Alhaji Mansur a Nijar yake yake ce mun mahaifiyarsa idan ta tashi za ta yi musu fada ita abin da take za ka ga tana faɗa kai kaza kai kaza to Allah ya ƙara maka albarka kai kaza kai kaza sai ta gama faɗanta amma duk gurin da za a ce Allah ya maka kaza sai ta ce Allah ya maka albarka to kaga wannan yana da kyau iyaye su kwaikwayi irin wannan wannan abu ne mai kyau Allah ya sa mu dace albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa atimul hajj
وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هذه المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب to bayan ubangiji tabaraka wataala a baya ya gaya mana hukunce hukuncen azumi ai sharu ramadan allazi unzila fihi alquran da sauransu yadda muka yi bayanan azumi sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala a tsakiya sai abin da ake cewa istidradi in ji malaman balaga sai ya kawo wani abu ardan ya kawo batun jihadi bayan ya kawo batun jihadi sai ya koma kuma kan kawo mana abubuwan da suke hukunce hukunce na musulunci saboda manzo Allah ya ga mana ay buniyal islamu ala khamsin ko shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila to bayan an gama batun azumi an shigo da batun jihadi a tsakiya sai aka koma maka kan jerin abin da ake so ka gane shine batun aikin hajji ubangiji tabaraka ta'ala sai ya ce to wa atimmul hajja wal umrata lillah wa atimmul hajja ku cika aikin hajjin ku in za ku yi ku tsaya ku yi shi da kyau ku cika shi wal umrata haka umra ma in za ku yi ku tsaya ku cika ta yadda ya kamata in za ku yi da hajjin da umran kar ku yi shi dan wani manufa lillahi ku yi shi saboda zatin Allah tabaraka wa ta'ala amma fa in uhsirtum amma idan aka tsare ku wani abu ya tsare ku lokacin da wannan fa'in usirtum din manzo Allah da mun faɗa ya je umara zai tafi umara hudaybiya Qurayshawan Makka sai suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah ba zai umara ba sai dai wata shekara annabi ya hakura to shine Allah ya ce fa in usirtum kai ma idan ka je zaka yi aikin haji ko zaka yi umara sai wani abu ya tsare ka abin da ya tsare ka din nan hana ka shiga garin aka yi kamar yanda aka hana manzon Allah ko rashin lafiya ne ya sa ka kana hanya amma ka kasa karasawa baka shiga ciki ba shine fa in usirtum to fa maskai sara min alhadi to ku ba da abin da ya sawwaka na hadaya me hadayan da za ku bayar ku soke raƙumi shine hadaya abin da ake yin hadaya da su ko raƙumi ka soke shi ko ka yanka saniya mafi karanci kuma ka yanka akuya kamar yadda manzo Allah da yayi a sulhu hudaybiya din wajen hudaybiya da manzo Allah kafirai suka hana shi annabi sai ya fito sai yayi aski a gurin da yake kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya soke raƙumi annabi yana sokewa sauran sahabbai ma suka fito suka soke sai da aka soke raƙuma 70 to dan haka idan mutum zai tafi aikin hajji ko aikin umra idan ya je shi ma wani abu sai ya tsare shi rashin lafiya zai iya hana ka ko kuma kamar yanzu yanda ake batun misali kamar yanzu a ce maka misali ka tafi zaka je ka sauka a jidda misali misali ka sauka a jidda kaga idan ka sauka a jidda ai baka karasa makka ba to sai aka tsare ka wani abu ya tsare ka a jiddan nan ko rashin lafiya ko wani abu to shikenan a gurin da rashin lafiyan kan ya tsare ka so ka sai ka soke hadayanka in raƙumi ne ka saya ka soke a gurin in kuma saniya ne ka yanka in akuya ne ita ma ka yanka shine fa mastai sara minal hadi sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace wala taliqu ru'usakum amma kar ku aske kanku hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai abin da za ku yanka din ya isa gurin da za a yanka shi ma'ana kaga idan a gurin da abin ya tsare ka ne baka isa zuwa ƙasa mai tsarki ba misali baka isa gari mai tsarki ba kana nan a misali kaman jidda to ka ga nan ne mahillu gurin da zaka soke hadayanka idan kuma ka riga ka isa ka shiga cikin makka ka yi komai to ba a yin aski na aske kai ko ta kasiri har sai ka yi ne har sai ka Allahu sallallahu alaihi wasallam rasulullah ba ka yin aski ba ka yin komai har sai in ka ka ka sai ka soke hadayanka to anan za ku ga masu aikin hajji kamar yadda zamu zo mu gani anan sun rabu gida uku akwai wanda zai tashi aikin yin hajjin sa akwai wanda yake yin tamattu'i me ya tamattu'i shine wanda zai dauki cewan umara zai fara yi in ya fara yin umara ya gama zuwa ya yi umaransa ranan takwas ga watan zulhijja kuma sai je ya shiga aikin hajji daga ya zo ya yi umara sai ya kunce ihraminsa ya zauna a garin maka ya ci abincinsa ya sa turare ya zake wa iyalinsa ya yi komai tamattu'i kenan ranan takwas ga watan zulhijja kuma sai ya ɗauki niyan aikin hajji wannan shi ake kira da tamattu'i akwai abin da kuma suke kiransa da kirani kirani shine shi kuma kai niyan aikin hajji da umra a lokaci daya labbaika hajjan wa umratan kace Allah na yi niyan zan yi aikin hajji da umra a lokaci daya akwai abin da ake kiransa kuma ifradi shi kuma ifradi kai niyan aikin hajji shi shi kadai kai niyan aikin hajji shi shi kadai to yadda ake yi shine idan ka zo daga ranar takwas ga watan zulhijja in ka yi abin da zaka fara yi zaka tafi mina daga ka tafi mina ka kwana ranar tara ga wata daga mina kuma sai ka tashi sai ka tafi arfa a ranar tara ne ranar tara ga watan zulhijja za a yi tsayuwan arfa an gama tsayuwan arfa kuma za ku gangaro sai ku dawo muzdalifa idan kun dawo muzdalifa sai ku kwana a muzdalifa daga muzdalifa kuma sannan sai ku kara komawa mina ranar goma saboda jifan shedan jamratul aqaba daga an jefi shedan a gurin an gama jifan shedan me zaka yi shine a lokacin kuma zaka je kai yanka zaka yanka hadaya to daga ka tafi ka je ka shine Allah yake cewa to wala taliqu ru'usakum kar ku aske kanku hatta ya bulugal hadi mahilla har sai abin da za ku yanka ya isa gurin da za ku yanka gurin da ake yankan kuwa shine duk yanda ya shafi cikin harami ne na makka a wannan gurin za ka yi yankanka to daga wannan hadaya ya isa wannan gurin sai ka yi aski ko kuma ka yi takasiri a rage gashinka sai Allah tabaraka wataala ya ce faman kana minkum maridan amma duk wanda ya kasance mara lafiya ne bai da lafiya au bihi adan min ra'asihi ko yana da ciwo a kansa to fa fidyatun min siyamin misali kafin ka yi yanka sai ya kasance baka da lafiya ko ya zama na akwai ciwo a kanka kamar yadda aka samu Ka'ab ibn Ujra a hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Ka'ab ibn Ujra yana da gashi amma sai annabi ya ga kwarkwata yana ta bin sa yana ta kuma kwarkwata ta dame shi yana ta haka yana ta haka manzo Allah ya ce kwarkwata ne ta dame ka yace wallahi rasulullahi kwarkwata ne ta dame ni manzo Allah sai ce to ka aske gashin mana to kaga annabi ya ce ma ya aske tun kafin hadaya ya je mahallin sa kenan da haka manzo Allah sai ya ce ya aske to amma idan ka yi aski larura ta saka ka yi aski to kana da haji ya samu abin da zai yanka na hadayansa faman lam yajid amma wanda kuma ya je yayi aikin haji sai zama na bai da kudin da abin da zai samu hadaya faman lam yajid bai samu abin da zai yi hadaya ba me hukuncin sa fa siyamu salatati ayyami yayi azumin kwana uku fil hajji a lokacin aikin hajji dan haka mutum ne ka san zaka je aikin hajji amma baka da abin da zaka yanka hukuncin ka shine zaka yi azumin kwana uku amma azumin kwana uku nan a cikin kwanakin aikin hajji to kuma aikin hajjin baya farawa sai ran takwas ga zulhijja dan haka ran takwas ga zulhijja bakin ka zaka rufe zaka yi azumi ranan tara zaka yi azumi ranan arfa kenan ko sannan washe gari ma an tafi wajen jamra jamratul kaba nan ma jamratul menene a kike ce mata zaka yi azumi wajen jifan shedan nan ma zaka yi azumi kaga azumin kwana uku kenan bayan ka yi azumin kwana uku wa sab'atun idza raja'tum sai kuma bayan ka komo gida kuma sai ka yi azumi bakwai ga uku lokacin aikin hajji ka dawo gida ka yi bakwai nawa kenan tilka asharatun kamila kaga goma sun cika cicif in ji Allah tabaraka wa ta'ala zalika wannan abin mutum zai yi ne liman lam yakun alu hadiril masjidil harami wa wanda ba a cikin mutanen maka ba da mutanen maka saboda su mutanen maka ma kamar yadda su ba kawo suka tafi ba sa yin tamattu'i dan haka wannan hukuncin ana magana wa waɗanda ba mutanen maka bane wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin iqaba ne mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الله أبيزي تبارك وتعالى يتي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب الحج كنغا أيكن حجي أشهر ashhurun ma'alumat watannin aikin hajji sanannun watanni ne wasu watanni ne guda uku shawwal zulqa'ida zulhajj zulhijja waɗannan su ne ake yin aikin hajji a cikin su a cikin su ne kawai duk wasu watanni da ba wannan ba ba a yin aikin hajji a cikin su shine ashurun ma'lumat yanzu kaga bayan ramadanan nan kenan ramadan yana fita sai wani wata ba sai shawwal ba sannan sai wanne sai zulqada sannan sai zulhijja to waɗannan su ne watanni ashhurun ma'lumat faman fara da fihin alhajj duk wanda ya wajabta wa kansa zai yi aikin hajji a cikin watannin nan to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falara fasa ba zai zake wa iyalinsa ba wala fusuka ba zai yi fasikanci ba da dukkan wani abin da yake ya saba wa shari'a wala jidala fil hajji babu musu babu jayayya a aikin hajji anan wata rana maulan mushu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tafi aikin hajji da ya tafi aikin hajji sai suka shiga wani shago shi da su barhama job da su shuwatan sisa sai suka saye kaya da suka saye kaya sai shehu radiyallahu ta'ala ya dauki kudin sai biya bayan shehu ya biya kudin sai mai shagon mantuwa ba da gangan ba mantuwa sai ya ce ba ku bani kuɗi ba ba ku bani kuɗi ba kawai sai shehu ibrahim ya ciro sai ya ka sai ce to bismillah gashi shikenan sai ba ke tafi shehu barhama job da shuwatan sisa za su yi magana sai shehu ya musu haka ya taba su ce ku zo mu tafi suka tafi suka ce shehu mun bashi kuɗi fa sai ce kun mance ne Allah ya ce ne duk wanda ya zo lokacin hajji falara fasa babu saduwa da iyali wala fusuka babu fasikanci wala jidala fil hajji babu jayayya in ya ce na bashi baka bani ba na ce na baka ya yi jayayya shehu annabi Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce wala jidala babu jayayya aikin hajji da haka suna tsaye ba sai nisa ba sai mutumin ya dawo kyamara ta nuna masa ya ce wallahi ashe kun bani ga kuɗin ku sai shehu ya ce kaje to na ƙara maka ka rike duka gaba ɗaya in ya sarabdillah wala jidala fil hajji babu jidali babu jayayya da haka kar mutum ya je kun je aikin hajji kai da dan uwanka ko a daki ne a yi ta musu musamman gidan kwallon Manchester United da ko kuma a Real Madrid ko kuma wallahi kaza wallahi kaza a wala jidala ba a yin jayayya fil hajji a lokacin aikin hajji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya lamhu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kuka aikata wa tazawwadu ku yi guziri na tsoron Allah fa inna khairaz zadi fa inna khairaz zadi taqwa saboda babban guziri mafi alkhairin guziri shine mutum ya yi guziri da tsoron Allah wattaquni ya ulil albab ku kiyaye ni ku ji tsoro na ku kiyaye dokoki na ya ku masu hankali to wannan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa kamar yadda sayyidina Abdullahi bin Abbas ya faɗa yace mutanen Yaman in za su tafi aikin hajji daga sun taso da Yaman daga Yaman sai su ce wallahi mu ba wani guzirin da za mu dauka kawai mu mu bayan Allah ne mu tawakkilu ne mun yi tawakkali sai kuma sun isa ƙasa ne tsarki kuma sai su yi tabara suna ta roƙo a bani a bani sai Allah ya ce wa tazawwadu kai ku dinga yin guziri amma in kun yi guzirin ku sani fa inna khairaz zadi guziri mafi alkhairi shine at-taqwa shine tsoron Allah wattaquni ku kiyaye ni ya ulul albab ya masu hankali ka san me hankali shi ya san Allah eh mai hankali shi ya san Allah ka san mai hankali shi ya san tsoro ma kamar batun Allah wayan da ake cewa ne wata mata tana zaune wata rana shikenan sai suka sake dan su haka dan jeji haka sai suka jariri sai ya rarrafe ya rarrafe shiga daji ya rarrafe shiga daji yana zuwa sai ya tarar da wata zakanya da zaki suna zaune ga zaki ga matan zakin yaro ne to shi tunda ya ga wani abu mai gaji kawai sai ya tafi yana rarrafe yana iyo sai yana ta jan gemin zaki yana ta ja yana ta jan gashin matan zakin sai tana haba ne kai yanzu da girman ka ka bar wannan abin yana ka gama da shi ya ce ya ce wannan yaro ne ku bar shi bai sanni ba bai sanni ba da haka iyayen su kuma suka gigice suka fito suna ta neman yaron suna ta neman yaron can sai suka ta karo ga yaro yana ta jan gemin zaki yana ta ja suna ganin sa sai suka sa ihu suka juya da gudu ba wanda suke sanin Allah suke tsoron Allah suke kiyaye lamarin Allah sai wanda suka san Allah sai yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sanin Allah sa daga ya ga hadiri ya ga hadiri ba Allah ya mai alƙawari ya san wa ma kana Allahu yu'azibuhum wa anta fihim Allah baya azabtar da mutane matukar kana cikin su to amma annabi ya san Allah ya san lokaci daya wayanda arifai suke cewa ma baina gamdati ainin wan fita hatuha wan fita hatiha yubaddilu Allah min halin ila hali tsakanin kyaftawan ido da rufewa budewa da rufewan nan Allah yakan canza ba ruwan Allah da haka annabi ya san Allah sai kaga ya fito yana Allahumma saiban nafi'an Allah muna roƙonka ka ba mu ruwa mai amfani Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bi ba khaira ba ursilat bi Allah muna roƙonka alkhairin iskan nan da alkhairin da yake cikin ta da alkhairin da abin da aka turo ta da shi muna neman tsarin sharrin ta da sharrin abin da aka turo ta da shi saboda manzo Allah ya san Allah lokaci ɗaya kawai sai kaga Allah ya abin nan kuma shi Allah ba ruwansa ka san shi Allah a wajen saninsa da daɗi da wahala duk ne a gurin Allah kai ne in ka shiga cikin bala'i sai ka je ka cikin bala'i in ka shiga cikin daɗi sai ka je ka cikin daɗi amma shi a gurin Allah duk ne yana son ka sai ya ɗauko bala'in duniya ya maka maka ne ta matse kakka jiki sa ma talauci sa ma rashin lafiya kuma wallahi ana son ka an gane wayan ce wata rana wani babban malami a Kano yana tafsiri haka kawai sai saniya ta kubuto ta rugo da gudu abba kafin kowa ya tashi mala ya nada cimfidan sa yayi cikin gida suka ci akar kalla da kai ce to guri na Allah ya turo ta saboda shi shi Allah abin da yake so kun san Allah abin da yake so karka dinga zama kan aini na san Allah tabaraka wa ta'ala yanzu kan na gama ga ina bayu Allah ka ka zamanto kullum sakarai mara wayo a fadan Allah in kaga bala'i ka falfala da gudu an gane in ka falfala da gudu to Allah zai ce wannan ya sani dan haka na kare shi amma in ka tsaya zai ce to ai dama ni da akwai da babu da dadi da rashin dadi duk ɗaya ne sai ya turo a dora ma bala'in duniya wani wani wai ibnu sam'una yana cewa Allah yanzu ni na riga na gane ka duk ta yanda kaga dama Allah ka gwada ni ya haka ya gaya wa Allah Allah ya ce Allah sai ya dora mai ciwon kai ciwon kan da sai da ya zama na kansa ya zama kaman fura in ka matsa kansa haka yana lotsewa in ka matsa kansa yana lutsewa da kansa yana yawo yana Allahumma ighfir li ibn sam'una fa innahu kadhibun Allah ka gafarta ibn sam'una ƙarya yake yin bai san ka ba to da ka ku kiyaye Allah sai sa Allah zaka ji Allah yana cewa wattaquni ku kiyaye ni ya ulul albab ya ku masu hankali masu hankali ne suka san Allah da ka in ya ce a bi shi ka bi shi ba wasa kawai ka rufe ido kai tabinsa kuma an zo ne ka dan yi shagwaba wallahi talla an jiro ma wani bala'i ni fa ban kai ba Allah wallahi na tuba sai kaga an ce to amma kana zuwa eh ana yi insha Allah daga ba komai ba to Allah ya kiyaye to wattaquni ya ulil albab ta Allah tabaraka ta'ala sai yace laisa alaikum
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
الله تبارك وتعالى يتي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين wato laita alaikum junawun idan ka je aikin haji kar ka ce wai kawai ka je ibada zaka iya dan tafiya da kayan sana'anka yanda wasu mu suke yi ko zaka ga mutum zai tafi aikin haji sai dan ɗebi kayayyakin sana'ansa dan saye da sayarwarsa kamar a nan Najeriya muna ba da shawara in zaka tafi aikin haji ka tafi da magi akwai ciniki akwai suna so ka san can abincin can zaka je ka ga abinci ga kaza tana maka dariya ka ji sheka an gane da ma'ana ga ce sheka za ta ganta ga ta a fiskar tana maka dariya mai kyau amma gana sa a baki ka ji ta dalam kuma ba komai ba gishiri haka take yin ta to mutanen mu nan nan zaka ga suna tafiya da magi zaka iya sayan magin dubu goma in ta kama sai ka sayar da shi dubu ɗari a can kwarai da gaske haka yake zaka ga yadda ake samun alkhairi ko a can yanzu ka je ka tarar da masu abincin aikin masu yin aikin abinci a Najeriya zaka ga plate daya a nan in ka saye shi da dan riyal kana buga ya ka ga kawai plate daya yana neman kusan dubu biyar ko dubu goma kaga akwai samun alheri to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake karka ce dan ka janci aikin hajji ka ce ba za ka je komai ba laisa alaikum junahu babu laifi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga cikin falalan ubangijin ku na sana'a da za ku yi ka dan tafi da wani abu gora ma an ce yana ciniki sai dai suna kamawa da in abu shi ba kaman kwaya bane in sun kama za su kwace kawai za su ce maka to mun kwace ko su baka iya wanda za ka ci sa sallame ka amma za ka ga suna son goro kwaya ɗaya goro da za ka fiye shi ɗari biyu yanzu a nan bakin gate da ake sayar da shi daushi in ka je can sai ka ji ana sayar da shi dubu uku kwaya ɗaya to kaga akwai falala to amma ba ce ake ka je da gora ba ka dai tafi da magin ko ka tafi da waɗansu abubuwa dai saboda kar su je su kama ka to laisa alaikum junahun an tasagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nema daga falalan ubangijinku idan kun je ku yi sana'a babu komai fa iza afattum min arafatin daga kun taso ranan tsayuwar arfa ranan tara ga wata kenan kun gangaro daga arfa daga kun tsaya akan arfa fazkurullah indal mash'aril harami kuna gangarowa za ku zo muzdalifa kenan shine mash'aril harami ku tsaya a muzdalifa ku yi ta zikirin Allah saboda ka san yanda ake yi arfa daga an je an yi arfa ana yi akwai jam'u taqdimin da kuma jam'u ta'khirin a arfa ne ake yin jabu taqdimin zaka hada ladan zai tashi zai kiran sallah daya in yayi kiran sallah daya din nan a lokaci daya sai a tashi ayi azhar ayi la'asar duka a lokaci daya haka ake shine jam'u taqdimin za a hada azhar da la'asar a lokaci daya sannan kuma ba za ku yi magariba ba ko da yamma saboda rana za ta faɗi muku anan to ba za ku yi ko da rana ta faɗi maka a arfa ba a sallan magariba a arfa sai ka tafi muzdalifa sai ka je muzdalifa ka je can sai kuma kai jam'u ta'khirin sai kai sallan magariba da isha'i a lokaci daya shine mash'aril harami muzdalifa kenan daga muzdalifa shi kuma washe gari sai ku tafi wajen jifan shedan daga wajen jifan shedan sai wajen yanka daga wajen yanka kuma an gama yanka sai a dawo sai sannan sai a je a tawaful ifada daga ifada kuma a dawo ayi ayyamut tashrik wannan kwanaki uku da muke yawan ambatan Allah bayan sallar lahiya bayan sallar layya daga ayyamut tashrik in ka gama kuma shikenan sai ka je ka yi dawakul wada'i shikenan ka sallama aikin hajji sai ka dawo gida to abin da ake yaran shine Allah tabaraka wa ta'ala yace in kun gangaro daga arfa fazkurullah malam ku gangaro kuna zikiri to kaga ranan zakirai ko ka yi zikiri ko in ka je arfa ka shiga cikin mu eh haka ne ko ka yi zikiri ko sai ka je arfa ranar kuma in ka ga aran ne ne za ka ga hakikanin zakirai fazkurullah mala ku yi ta zikiri indal mash'aril harami in kun zo mina subhanallah alhamdulillah la ilaha ba kuma wai ka dinga ya boye ba fa kowa ya daga murya kana jin kowa kuna tarangada zikiri haka Allah yake son yace wazkuruhu ku yi ta ambatan Allah kama hadaku kaman yadda Allah ya shiryar da ku wa in kuntum min qablihi in ba kuma ce ba kafin wannan wato min qablihi kafin wannan aikin kun kasance la min dallin kuna cikin batattu summa afidu bari mu karasa wannan aya ɗaya insha Allah summa afidu min haisu afadan nasu sannan sai ku gangaro ta yadda mutane suke gangarowa da quraishawa idan an je suka zauna a a a muzdalifa ba sa zuwa arfa sai su ce ai mu quraishawa mu ne cikakkun larabawa waɗanda ba larabawa cikakku ba zai su tafi arfa sai Allah ya ce ku tafi kuma gaba ɗayan ku je ku haɗu da dukkan mutane sun ma afidu ku gangaro min haisu a fadan nasu ta yadda mutane suka gangaro ma'ana daga arfa zuwa muzdalifa wastaghfirullah ku yi ta yin istighfari inna Allah ghafurur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne fa iza qadaytum ta yayi saura minti biyu ga wannan ayan mu karasa ta insha Allah gobe fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ubangiji tabaraka wa ta'ala yace fa iza qadaytum manasikakum idan kun gama duk ibadan ku na aikin hajji fazkurullah ku tsaya ku yi ta zikiri kuna ambatan Allah ka zikirkum aba'akum kaman yadda kuke ambatan iyayenku da sukan je su hau kan dutsen arfa su dinga ni ne dan wani babana wani babana wani suna ta ambatan iyayensu Allah yace ku bar wannan jahiliya fazkurullah malam ku yi ta ambatan ubangiji da wanda ya halice ka da wanda ya haifo ka waye bi wanda ya halice ka to fazkurullah ku yi ta ambatan Allah ka zikirkum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku a washar da zikira ko ya fi ma tsan- ambatan Allah ya fi tsanani sama da yadda kuke ambatan iyayenku fa minan nasi domin daga cikin mutane zaka ga wani yana addu'a man ya kulu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya Allah abin da nake roƙonka kawai ka bani duniya ka bani kuɗi wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma bai da rabo a lahira ko na wani bawan Allah yanda ya zo aka nuno shi a ɗakin kaban nan ko yana ta Allah Allahumma fulus Allahumma fulus Allahumma fulus kuma ya samu fulus din aka ce to amma dai shi ya roka hadda lahiran to kar ka je kawai an kai ka kai ta damuwa damuwan ka duniya Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi a lahira baka da komai wa minhum daga cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana daga cikin mutane akwai wanda yake cewa Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira wa qina azaban nar ubangiji tabaraka wata'ala ka tsare mu daga azaban wuta don haka Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera akramakallah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله Allah ka amfana da mu da abin da muka ji Allah ma mun Allah ka amfana da mu da abin da muka ji Allah zama amfani kada mu mutum tuya kan mu albarkacin annabi